المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى نبي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نمت عشرين ربيع وترجو الأول shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya dace da sha hudu ko sha biyar sha hudu da watan uku shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu fara karatun wannan littafi mai albarka na صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نشر نسر الدين الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أقل شكرتها صفة صلاة النبي wanda babban mai jabi ya kai wani da ya uku ko ma sama da haka ba kusa da ba'ada akwai kuma kasar da sama da sauran da shi ya ranta صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها وأن بعض الضوء بكسر من شيء إن شاء الله تبارك وتعالى أن تركع شمال مسمى شيء ما يعلم على مشي الأنصار يبشر ذلك أن يجي بس هو أولا رانا من البركة ما جمع الله سعد بركة شيء kuma ya azurta wani daidai ya raba mu da faɗa kuskure kuma ya azurta mu da aiki da abin da mu faɗa kuma ya san da nisan kwana da fararen za mu iya kaiwa ƙarshen wannan littafi don mu yi ba kuma wasu ce su suka mala insha Allah ta'ala kafin mu ce abin da za mu ce dangane da ita za mu fara magana a kan jari shi malam shi shakka sai da ɗin al'umari ne sunansa ne abu abdurrahman abu abdurrahman sunansa an duniya suke muhammad nasir bin al-albani allah gana masa rahama zan yi amfani da tarjama ta wato ɗaya daga cikin almajiransa waɗanda suka rayu da shi suka zauna da shi suka yi karatu da shi suka san shi suka san halinsa suka san ɗabi'unsa kuma su yi rubutu a kansa sun faɗi maganganu masu kyau a kansa da kuma irin abubuwan da ɗalibin ilimi ya kamata ya amfana da abin da shi malam da ya rarrafe shi ne misalin ulama hamdatul muhaddidin nasiru sunna kamilul bid'a محدث الاصل الفقيه العلامه القدوه الامام المجدد malaman wato zamanin shi sannan kuma duka wasu masu tarihi shi ne shugaban su nasiru sunna aka yi masa kambe da cewa wani taimakon sunna ne hannun bida kuma mai rushe bida muhaddisul asar babban malamin hadisi na zamanin sa da sanin fikihu sannan kuma abun koyi ne kuma imam ne a jagora sunan sabo abdurrahman muhammad nasiruddin ibn ruh najati ibn adam al-albani an haifi malam nasiruddin al-albani a shekara ta 1914 a lissafi na wato turawa ke da 1914 wanda a lissafin addini zai zama to shekara ta 1300 da talatin da biyu kenan an haife shi a wani gari mai suna a ishkuda aka suna da wanda shi ne capital din albania asibitu albania ne ma'anar sun da albania ya rayu wato a gida na talakawa mai gidan da ba su da hali ba masu kuɗi ba ne ba ba da ba amma Allah ya ba su ilimi babban wato mahaifin shi babbansa kenan sunansa alhaji mura haka sunan mahaifinsa alhaji mura kuma su ya kusa da ba na mutum da jaki ya kusa shi Allah masa rahama shi mahaifinsa shi ma malami ne sai da ya yi karatu a makarantu da yawa da ilimi cikin makarantun da ya yi duk akwai al-ma'ari al-shari'a a fil asimatin usmaniya wanda ta iya al-ustana sunan da daga baya dawo da nasa ya ci gaba da karantar da mutane zama to abun koyi kuma shi ne ake nuna shi ne yana cewa shi babban malami shi ne malam albani asali dama kuma mahaifinsa ma wato malami ya yi karatu kuma yana da malamai shi malam albani ya yi karatun primary school a wata makaranta da ake ce da ita jami'ar isra'il khair aka sunan makarantar primary school a dimashq to amma ra'ayinsa yana da ra'ayin karatun addini sosai amma ita wannan makaranta da kuma faɗa da mala almani makaranta ce wacce take akwai tsarin karatu boko a cikin ta makaranta ce ta nebariya ana karatun addini amma kuma da boko duk a wancan lokacin shi ya tilas da kuma wanda ya cewa akwai tsari na wato shigar da harkar na turanci da ba ta mutane tarbiyyar ta addini yau da zai iya bayan malam na sun albani ya kammala wannan makaranta da ba sai ya fitar da shi daga wannan makaranta da ba ya ajiye shi a gida ya yi masa wani tsari na karatu da ya fitar da shi na ta bashi karatu na ta bashi karatu ya koyar da shi alkur'ani ya koyar da shi tajwidi ya koyar da shi sarfu sannan ya gina shi akan mazhaba amma ta hanafiya shi babansa wato dan gani kashe nan mazhabar hanafiya ne dan gani kashe nan mazhabar hanafiya ne da ka shi tunda dan tsare sai dai shi kan wannan aqida din kan mazhaba ta ta ta ta hanafiya haka yi ta karatu tun yana yaro mala albani an ce cikin malamansa akwai mahaifin shi ka iya tashi cikin malamansa na farko kenan Allah masa rahama ya karantar da shi ilmuka masu yawa ya karantar da shi sarku kamar yadda muka faɗa kuma ya karantar da shi ilimin mazhabar hanafiya kamar yadda koyar da shi wani littafi da ake ce da shi a muktasar alkazuri kuma ya koyar da shi karatun alkurani har ma ya kammala hajjarsa a gurin baban nasa kuma ya haddace qur'ani ne da tajwidinsa da kira'ar ba da kira'ar warshu ba ya yi karatu a gurin wani babban malami da ake ce shi sai al-burhani Allah masa rahama wanda ya koya masa littafin maraki al-falah shi ma wannan littafi na maraki al-falah littafi ne da yake an gina shi akan ko an rubuta shi akan tsarin mazhaba ta hanafiyaci ya karanta shuhur zahab a cikin nahawu kenan da sauran dai da taban balaga na wannan zamani din a gurin duk wancan malami yana da sana'a bai zauna haka ba shi mala albani Allah masa rahama ya fara da sana'a ta kafintanci da ku jirge kwale kwale ita yi san razi rahimahullah ta'ala wanda yake nuna cewa a shi lalle yana da kyau a ɗalibin ilimi ya zama ya shagaltu da karatu da kuma neman abin hannunsa zama haka mutum baya komai wannan ba abu ne abun sha'awa ba sai dai idan mutum yana da hanyar da zai ringa samu ko wani ya dauki nauyinsa wannan wani abu ne kuma alhamdulillah abu ne mai kyau to ya fara da kafintanci kwale-kwale buge-buge to amma sai ya ga karatun a wannan sana'a ta kafintanci ba ta dace da shi ba daga nan kuma sai koma gyaran agogo to daga gyaran agogon nan kuma ya kware sosai akan harkar gyaran agogon don har ma a wannan zamanin ana buga misali shi cewa yana cikin ƙwararrun waɗanda suke suke gyaran agogo a wancan lokaci daga kafinta ya dawo mai injiniya mai gyaran agogo da wannan yake ta neman abinci da wannan kuma yake ta a sana'ar ta daidai da a ya yi hijira shi ma'aikinsa ya yi hijira daga wani guri ya koma wani guri ya koma kasar sham malamai suka ce yana daga cikin ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu yin wannan hijira din kuma shi ma malam albani din ya yi hijira Allah masa rahama wannan sana'a tasa ta ba shi dama idan ya je dan gyaran agogon ya dawo sai kuma shiga karatu ya shiga mutala'a ya shiga bincike kuma daga gyaran agogon ya je dan na yan awanni haka ya dan samu na ci da sha sai dawo kuma ya ci gaba da karatu Allah maka rahama ya kasance ilimin hadisi tun a farkon rayuwarsa an ce ya wuce shekara ashirin ba a rayuwarsa shi ma da albani ya ƙara bincike a cikin wata mujalla da ake cire ta mujallatul manam wanda Sheikh Allama Muhammad Rashid Rida yake fitar da ita Mala Albani ya faɗa da kansa dangane da karatun da yake cewa فإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل لغير الفضل فإنني بفضل الله عز وجل بما أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولا وإلى تمييز الأحاديث الضعيفة ثانيا يعود الفضل في ذلك إلى السيد رضا رحمه الله يشي لم yana da kyau duk wanda yake da wata falala a kanka ka gaya ka faɗi falalar da ya maka kuma ma'abuta falala ba sa mantawa suna ambata falalar da ta samu a gurin waɗanda suke amfani da ita yake ni kan cikin falalar Allah tabaraka wa ta'ala daman dai na kasance ina kan tsari ne na salafiya wato zan tsarin rayuwa a kan Allah ya ce annabi ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma ina da kishin ga na warware ko na bambance tsakanin hadisi sahihi da kuma ba'ifi yace to amma duk wannan falala ba tana komawa kan wannan babban malami mai suna sayyid riba rahimahullahu tabaraka ta'ala saboda ina yawan karanta mujallar ta mai suna mujallar mana wanda ina cikin neman ilimin hadisi na cikin da wannan mujallar malamai sun ta faɗan yaya aka yi aka yi yin haɗu da wannan mujallar cikin maganganu masu dama wanda da lokaci ba za su bari mu faɗi su ba ga baki daya yace da dai shi a farkon rayuwarsa abin da ya fi damuwa da shi mutum ne shi mai sha'awar karatu da duk inda ya ga littafi sai dauka ta karantawa yana yawan karance karance dan hakan ne ma ya samu wannan jarida din yake karantawa ce jarida ce ta ilimi yace da yana karanta littafai da ke kunshe da kisoshi na larabawa larabawa ko na jahiliya ko na musulunci irin su zahir da irin su ankara da irin su marisai da dai sauransu sannan kuma yana karanta wasu kisoshi kuma dai na rayuwa na tarihi duka to har Allah madaukin sarki ya kai shi ya ci karo da wannan a mujalla din yana karantawa ya ga ilimi a cikin mai amfani ya makale mata ya rike ita wannan mujalla din sai ta kara masa kaimi bisa wato kaimi wannan aiki nasa da yake na sana'a din nan ta zamanto kamar fatiha su khair ne gare shi saboda ta sauƙaƙa masa zuwa ya je makaranta kuma yana da yan sana'a su daidai walwalo to kuma yana zuwa makaranta ya je ya nemo karatu Allah ya masa rahama mahaifinsa ya kasance yana zargin sa a lokacin da ya shagaltu da neman ilimin hadisi shi mahaifin malam Nasiruddin Albani kenan rahmatullahi alaihi rahmatul wasi'a yake ce da shi in ya ilmar hadith san'atul mafali yace kai ilimin hadisi fa karatu ne na talakawa mafiyata in an ce muflisi ne mafiyaci marashi ma'ana duk wanda ya shiga karatun hadisi to ba zai rike wani abu ba saboda kullum rayuwarsa za ta kare ne akan sayar littafi kai ina ba ka shawara kar ka shiga wannan harkar saboda shi ba ya san kamar yadda na ga muku yana da aqida ta ko ta bin mazhaba ta hanafiyanci kuma ya ga dan nasa ya fuka kada zuwa da hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma ina duk da yana abin da tsohon ta yake biya masa sai ya kara wa mana albani himma da kokari ya ci gaba da bincike akan hadisi tun yana yaro wannan tun magana shekara ashirin yana walewa hadisi sahihi da'ifi sahihi da'ifi kuma yana tare da mahaifinsa sai da suka zo ma wata suke jayayya da mahaifin sosai wanda za mu zo insha Allah nan gaba mu faɗa mu ji ya suke suka rabu da mahaifin nasa kuma gidansu suna da yawa akwai jama'a sosai kuma gashi babu akwai talauci a cikin gidan yake wani lokacin zai zo ta neman kuɗin da zai sai yan littattafan da zai karatu ba zai samu dama ba dole ya sa sai dai ya je ya rika shiga ya kula ba zai je rika yin karatu kyauta ba tare da ya sai wannan littafi ba daga cikin ya labarin da yake zuwa akwai maktabar zahiriya Allah ya masa ni'ima da samun wannan babbar maktaba labarin ce babba maktabar zahiriya a wancan lokaci din yana samun littattafan da ba zai iya siya ba a cikin wannan maktaba din sannan kuma yana yana ainihin wato amfani da wasu libraries din na kuɗi akwai gidan sai da littattafai na kuɗi haka inda ake sayar da littattafai na kuɗi sai je kamar zai siya haka yana ɗan zagayawa sai je ya ce da Allah bari ya ɗan duba wannan kafin mai siya yanzu to ba ya kuɗin da zai siya رحمه الله تعالى رحمة واسعة هنا جدي بي وما هنا لي مكة رسول وعلا haka da yake yake yake har ya zama tudi babbar himmarsa ta koma kan himma dangane da neman ilimin hadisi kuma wannan shine shugulu shafi kai sai da zama mala albani ya rika rufe wurin sana'arsa ba in an zo ya an kawo gyara abu ya ce baya ya tafi makaranta ya tafi karatu ya tafi wannan martaba ta zahiriya ne aka ce sai ya je awa goma sha biyu a cikin labarar awa sha biyu ya buɗe wannan littafin ya duba ya buɗe ya ajiye ya duba aka ce ba ya gajiya da karatu kuma duk yana yi da yan takardunsa yana tali ya buɗe ya zauna a wannan littafin sai kofo ya rike ya adalci idan ka ga so ya wannan labarar to lokacin sallah ne kawai in ya ji ayati ashhadu an la ilaha illallah ku sai ta sai ya ci abincinsa wanda bayi da yawa abinci abinci kaɗan ne ya tafi da shi zuwa wannan labirari ɗin ya je yana ɗan karatu yana ɗan taɓa wa daidai ba yadda dai zai samu ya surviving ya ɗan rayu ba wai dan ya ci ya ƙoshi ba. Ita da ya haka da ce sai da wannan labirari da makamantar zahiriya suka ga wannan mutumin kai bari ya zuwa ya bai ɗaki a cikin labirari sai aka ce da Allah malam ku zai da ya kaji da ke malam lokacin rufewa ya yi mana azami yana yana yana yana karatu shi kan akwan akwan akwan kada kuka yi tsara cewa bari akwai wani ɗaki a cikin labarin za a ta kule shi a ciki kawai yake ya yi da idan an zo an gama duk abin da za a yi kowa mai karatu ya tafi mala azami dai yana kan mai gadi ya jawo goma labarin ya karkame shi a ciki shi kuma ya gama abin da zai je shiga ɗakin ragowar labarin da ala ya yi ta bincike ya yi ta karatu wannan ya ce ya taimaka wa sosai ya karatu saboda lokacin mutane da sun tafi ya yi ta bincike ya rubuce rubuce da ƙarshen hari aka ce a bashi makullan labirarin ma gaba ɗaya a bashi shi zai rasa buɗe ta kuma shi zai rasa ta lokacin da gara ma ya buɗe ta lokacin da gara ma ya rufe ta inda kullum ya rasa ta maktaba ya zama ibn al-maktaba na su aiki masu shara ya ku zo ku gama aikin ku za ta bi ta kuka ba shi amma ina ba wannan yana nan ana ta himma da mutane wannan kokari da yi shine ya taimaka a binciken nan da yake har ya takhrijin wata mai suna ta al-fiqh islami hadithai ne da aka kawo akan kasuwanci kadai a cikin wata mausu'a ya ce mausu'a tarin wato wani ilimi ne mai yawa a kan abin da ya shafa da san kasuwanci duniyar da kudin su ya kuta da sai masu kyau ya nuna mara tafiyar da kowa da wannan aiki da yake a wannan martaba ɗin ya yi da'awa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi tasiri kwarai akan mala albani abin da nake nufi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tasiri akan Sheikh Nasiruddin Albani wajen sarrafa shi su dora shi akan tsarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ba kan gaba ɗaya ne suka yi akan hadisi yake ya gaba akan tsari na al-manhaj sahih manhaji na sahih manhaji wajen riko da al-kitab wa sunna babban abin da ya shahura da shi kenan kuma yana amfani kuma yana neman taimako bi fahimi salafi hadhihi al-umma da fahimtar salaf salaf salih magabatan wannan al'umma da ba ya da asubanci ga masaba shi ma da albani bai san wata masaba ba abin da yake nufi bai san masaba ba babu ruwansa da masaba idan ya zo hadisin annabi ya inganta shi zai aiki mazaba ya dace ko bai dace ba ba ruwansa in mazaba ta dace a yi aiki da ita idan ba ta dace da hadisin annabi ba a ajiye ta haka haka ya tashi ya rayu da ka shi yasa ya saba wa mahaifinsa da yake rayuwa akan mazaba ta hanafiya kenan wanda daga za ka fara samun sabani tsakaninsa da shi da babansa babansa yana yana yi masa musu sosai baban shi ba baban malam ba yana mai jayayya sosai yace kai yaron nan ka kana saba wa saba da yawa shi ma kuma malam albani din ya tsaya ya kafe ce ai albani kana rasulullah yace magana ai magana manzon Allah ita ce kawai wanda tidas yake gaya wa haka yace mala albani yace wa barka la yajuzu lil muslimin an yatruka al amr bi hadith rasulillah ba'da an thabata anhu ai bai halatta ga mutum musulmi ba ya babana ya watsar da aiki da hadisin manzon Allah bayan hadisin ya tabbata daga annabi yace wa amila bi ibadul a'imma kuma malamai sun yi aiki da hadisin mutum ya bar maganar manzon Allah ne kawai ahadin min an-nasi ka'idan makana ko shi ba a watsar da maganar manzon Allah a bi maganar wani kowa yake ga zuciyarsa kuma yake ai an faɗa ma wannan maganar da zai a maka shine ra'ayin Abu Hanifa ba yake ga baba yace shi kansa Abu Hanifa haka yake kada a watsar da maganar manzon Allah Abu Hanifa kowa ko shine kuwa to daga na ka fara samun munakafa tsakanin su da shi da tsawonsa a ce ta ƙarshe yace da shi ko da watsar da wannan karatun hadisin ko kuma zai daina ba shi abinci zai kore shi a gidansa mala albani ya ce to a yi mai abuwa zai je shawara ya dan jira yan kwanaki ne don gaba wa dattijan damarsa sauransu dattijo ya ce ko dai ka watsar da hadisan nan da kake rikewa kana zuwa kana saba matsala ta zuwa to duk da matsala ba yana da wahalar shani eh ya ce ko ka watsar da wannan hadisan kai rika da matsala ko kuma zan kore ka a gidana zan daina ba ka ciwo daga baya ba da sun zai albani zai tambaya baban da gaishe shi ce da shi to abin da nake shaida maka shine ni ne na zaɓi zan rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kamar gidana yace to ba ko ya tashi ya koma gurin sana'a sace yake zama aka yace yace ya dan ya dan ya dan hayi wurin wurin sana'a shi ba wurin sana'a ma gashi nan dai ruwa wani lokacin ya zo ya zo ya zo tafiya da irin ba dan dan dan dan gina dan dora ne itatuwa haka ya dan yi rufar a sama haka sai an tattaka ki ka rayuwar dai malam ba a ce komai ba a cewa komai a wani irin nan wani hannun da ka sani wannan abubuwa insha Allah har yi mutu ya ke gyara abu rahimu Allah ta'ala a san maza Allah ke na cikin albarka a rayuwa Allah ya sama albarka a cikin sana'ar ka ta hannu to ba daga wannan ba ya samu matsaloli da kuma wasu malaman da suke da ra'ayi na mazhabar ta hanafiya sannan kuma ya yi karan batta da ɗauki ba da malamai sufaye a zamaninsa ya ci karo da su ba kwarai da gaske da yan bida kuma musamman waɗanda suke danginsa yan kusa da shi yan jini da shi sun yi kokarin ya ga iya ya ga to Allah ya ba shi ilimi sai su rinka zuga mutanen garin ce wanda mutumin ba wahabi ne ga kalmar suke faɗa suke cewa hada rajul wahabi zahan wannan mutumin ba wahabi ne batacce ne kamar yadda yanzu da ake ga mutane duk wanda ya rike sunna sai ce ba wahabi ne batacce ne dan wahabiya kuma ba yahudi ne masu kara da su da wani haka suna rayuwa su duk wanda ya rike gaskiya sai an lika masa wannan a yanzu a duniya suna ce mutane kar ku yi ku saurari karatunsa ku daina sauraron sa har ma ake kokarin hada shi da wasu manyan manyan malamai irin su Allama Sheikh Muhammad Bajatul Baibaw da irin Sheikh Abdul Fattah al-Imam shi ne shugaban jami'a ta شباب المسلمين شباب المسلمين ويرسل الشيخ توفيق البصرة duk aka kokarin haɗa su zama albani Allah musu rahama gaba daya amma mala albani bai damu ba farko duk wasu da jayayya da mutane suke da bada shi da ake yi ana tukar sa yace shi san wallahi wannan bai dame shi ba in dai ya kasance na kan dalili ne na kwarai yace wannan yana ƙara masa himma ne ma don riko da gaskiya ne wannan shi ke nuna masa cewa lalle gaskiya ne kuma wannan yake sa masa dole ya haƙuri sai yake gina wasiyar da lukman ya yi wadansa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim har zuwa ya bunayya aqim as-salata wa amur bil ma'ruf وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور لقمان yake cewa dan ka ya hakuri da duk abin da zai same ka sai ce dole ka tuno wannan wasbir ala ma asaba ka ya hakuri da duk abin da zai same ka ko yake samun ka yace lallai wannan ayoyin sun taimaka masa wajen tsayawa tsayin daga aka riko da gaskiya ko bai da baya ba shi sa wani babban malami a Sheikh Abdulrahman Abdul Khalid yake faɗa akan malam Albani yake cewa innahu kalmabar la yubali ala ayyi ardi saqat malam Albani fa kamar ruwan sama ne bai damu ko a ko a ka ba ba ma'ana shi ba bai damu ba ko wai zai jira maka shi haƙi ko wai ne in dai yake da gaskiya in dai bai sunna ba in dai bai rike gaskiya ba to malam Albani zai sauka a kansa ka sai da ruwan sama idan ya zo yana zaɓen wani wuri ya bar wani wuri ko ina zuba aiki to haka Albani rahimahu Allah ta'ala shi sa ya ɗauki tutar yana tauhidi da sunna ai a zamanin sa kuma ya yana yana yawan kai ziyara wa malamai na wannan gari na su kuka ta kusa Dimash a wancan lokaci ne kuma in samu munakata tsakanin da malama ga shi yaro ne amma ne sai su zungure shi ma sai su zungure su ta fafatawa akan matsaloli na tauhidi da kuma tsananin ta'assubanci da riko na matsaba mutum ya ce shi abin da matsala ta ce kawai shi zai aiki da shi ko da daɗi ko hanyar kuma ya ji jayayya da su akan harkar bid'a da saboda akwai malamin bid'a a wannan lokacin sosai ina fata muna fahimta ya yi mai ba ya yi hakuri kuma shi sa Allah ɗauka darajarsa ya rike masa matsayinsa yana da karatuka da yake yaɗawa kun san damar su malamai na kwarai to kullum suna cikin darasi ne da haka mala albani a tarihinsa iya da darussa da yake Allah masa rahama majalisin karatunsa majalisi ne wanda yake harkar bil ilmi wal fawaid majalisi ne da ake raya shi da ilimi da fa'idoji ga amfani kullum da ka zauna inda yake za ka samu karuwa cincirin da ake a kansa cincirin da ake a wurin karatunsa saboda yana fa'idantar da mutane kuma yana da kokarin faɗan gaskiya baya tunanin kowa idan ya zo faɗan gaskiya Allah masa rahama ya karantar da littattafai masu yawa na farko yana da darasi da yake da shi mai suna durusun duk tafsir yana karantar da tafsiri tare da wasu manya-manyan malamai na ƙasar sham ya ware wasu lokaci yana karantar da su kullum a sati sau biyu yana koyar da tafsirin alkur'ani shi da wasu a baya ba a wannan babin ya karantar da littafin babin ma da ibn qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama da littafin nukhbat al-fiqh na ibn hajar al-asqalani da littafin abaidatul nadiyya shaykh al-durar al-bahiyya siddiq hasan khan da littafin fatul majid shaykh kitab al-tawhid din mala albani ya karantar Allah ya masa rahama na shaykh abdurrahman ibn حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولكتاب عن بائس الحفيظ شرح اختصار علوم الحديث كمان مع المحدث احمد شاكر رحمه الله تعالى ولكتاب طبقات فهول الشعراء ابن سلمان الجمحي ده اصول الفقه دي يا كرتها بس اصول الفقه مع عبد الوهاب خلاف وتقرير الاعتقاد الاعتقاد من ادران الالحاد ما امام الصنعاني ده الترجيب والترهيب ده إمام المنذري ده الأدب المفرد ده إمام البخاري ده منهج الإسلام في الحكم لا محمد أسد ده كما مصطلح التاريخ لا أسد رستم ده فقه السنة ده سيد سابق ده رياض الصالحين لا إمام النووي ده الإمام في أحاديث الأحكام لا ابن دقيق الإيد فما لنا الجبل ده رياض الصالحين ده الإمام لا ابن دقيق الإيد بيساوي يكمل كرامة السوبة saboda lokacin da yake karantarwa ya haɗu da wasu malamai don bid'a suka je suka kai karar su gurin sarakuna aka je aka haɗa shi da sarakunan wannan zamani wannan yasa aka kama malam Nasiru bin Albani aka je aka tafka shi a kurkuku sai dai wata shida a tsaye a wani kurkuku da ake ce da shi sijin al-qal'a abun mamaki wannan kurkukun shine aka daure Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a ciki abin wannan asharaf ne kuma akan me aka yi shi saboda yana karantarwa yana faɗin gaskiya to dama haka malaman bid'a suke duk inda suke za ga suna kokarin danna mutane ba sa so a faɗi gaskiya saboda ne su ba sa biya mutane gaskiya da haka malamin da zai zo yana faɗin gaskiya dole su yaƙe shi idan ya faɗi gaskiyar nan za a gane su idan ya faɗi gaskiyar nan za a gane cewa su ɗin banko ne kawai ba komai ba ne kayan rauna ne da kayan sarguna kai suke rike da shi ba komai suke al'umma ba kamar da za ku ga malamai mutum malami ne sunan malami shekaru aru aru yana zaune a guwa amma ba bai an fara da mutanen guwa da komai ba littafi guda ɗaya da ne saka a karantar da mutane a zauna a masallaci ana zuwa ana taruwa da shi ba kawai sai dai a cikin girmama shi idan an zo ya taru da kwafi ta ka rauni ya tafi in ga ta kira shi a tafi a je a karɓo ba ma a je a dawo shi ke nan kawai amma sai da su yi karatu su karantar da mutane wallahi ba su damu da shi ba ba shi ba ne ba da za ka ga malami na sunna shi ne ke himmatuwa da kokari yana kishi ya ga ya ga minti dai ka tafi a banza bai yada mutane ilimi ba to malam albani ya fi karo da waɗannan malaman suka yi zuga aka kama shi malam aka kai shi a kurkuku aka je aka aka ɗauke shi kuma ya koya a kurkuku da ya je ci gaba da dawa kuma eh kuma da haka kafin wannan lokacin an taɓa ɗaure shi a 19 a 67 1967 an taɓa ɗaure shi shi ma da nasir din albani Allah masa rahama ya zauna a kurkukun shi ma yi watanni da yawa wato gane wanda ga malamu sun ce ya dole zako gobe da zai ya an kai kara ma an kaga an kai shi kara ba sai aka kamar ko da ban to ba ma kara ba su tsalle sake ai malam idan gugurma ya ce gugurma dole wata ranka jika gidan kaso ko dai ba zalimai ba ta Allah kuwa in ji azzalimai suna da to wallahi wata ranka su tsalle ka to wannan ba aibu bane dan an kama malami ya kai shi gidan kurkuku wallahi wannan ba wani abu bane ba ina ba ta ala bai da wadannan darussa da malam albani yake yi da yawa wato malamai masu ilimi ma suna halartar wannan darussa na da ɗaliban ilimi kuma kuma ya taimaka sosai wajen yada da'awa saboda karatu ɗin uwana shi ke wayar da kan mutane da da'awa ko karancin ta in ji Allah ya sa mata albarka sai da tana tafiya tana tafiya mutane suna ganewa suna gane hanyar Allah ya sa masa albari a cikin da'awarsa kuma Allah ya amfana da mutane da da'awar ma da zancen din albani wanda ba bai isa ba yana da tafiye da bai kuma da ke duk wata duk sati a cikin wata sai ya yi tafiya sai ya yi tafiya duk sati tafiyar da yake yana zuwa da'awa ƙauyuka a garin da yake sai yake zuwa ƙauyuka baya zama yana isar da kalmar la ilaha illallah wani lokacin abinta kuma shi yake duka motar yi a mota ana ana ana tafiya ana fatawa mana ina tuka mota ana tafiya ana fatawa Allah ya kara a kace wani ne sun mota mai da sabon sai kiji tashi sai da bai ci da da su tura shi ne shiga ana jirgi jirgi Allah ya kara hadda da cikin da yara rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wanda wannan da Allah ta ya taimaka wajen wato shigar da manufa shigar da da'awarsa cikin dukkan ƙauyukan da suke kusa shi da kuma ganin ta kai har kasashen wanda ba da fita Allah ya karama shi yasa ya zama ce a tauhidi yayi karfi a wannan wuri a wannan zamani na kuma wannan lokaci na aka kori shirka kuma da mushrikai aka ne fata za a kai wajen saboda gaskiya ta zo ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa mara albani cikin himmarsa da kokarin da Allah ya yi masa arziki da samun kasancewar sa malami a jami'ar islamiyya ta Madina jami'ar musulunci kenan a jami'ar islamiyya ya zama babban malami a can mai karantarwa a lokacin wani babban malami mai ba da fatawa wanda ya yi shuhura a saudiya wani malami wanda yake mara tsoro tsaye a kan gaskiya shi ne shugaban jami'ar a wannan lokacin shi ya sa aka ɗauki malam nasir dina albani ne a matsayin mai karantarwa wancan malam shi ne muhammad ibn ibrahim al shek allah ya masa rahama shi ne shugaban jami'ar islamiyya a wannan lokaci ne ya zaɓi malam albani ya ce ka zo karantar mana da hadisi da ulumul hadisi da kuma fikihun hadisi a cikin jami'ar musulunci ta madina ya yi shekara uku ana a shekara ta ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya ya fara karantarwa ya fita daga jami'ar musuluncin ta madina shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku ya gama karantarwa kuma ya koma ya koma dimashq koma wanda ke da wahala kuma sai koma wannan martabatu zahiriya ɗin da muka faɗa sai koma wannan labirari ci gaba da darasi da bincike da rubuce-rubuce kuma da yin amfani da lokacinsa abin da ya faru shi ne nan ya kamata ne bayani me yasa ya bar jami'ar musulunci ta madina saboda akwai waɗanda suke yada maganganu na ƙarya cewa ai koransa aka yi ai an masa kaza ai an masa kaza wato lokacin da yake jami'a Allah ya bashi karbuwa aka ce yau da lokacin da in malami ya fita daga aji zai shiga wani aji yana fitowa za ka ɗalibai sun kewaye shi kuma lokacin da yake darasi idan yana aji yana lafta sai ɗalibai su bar azuzuwan shi sai su zo su zauna a ajin malam na sun jira da saboda ilimi karatu da fitar gaskiya idan ya zo zai tafi masallaci ɗalibai ne suke tsoro to wannan ta sa ka san ɗabi'a ta ɗan adam kuma malami aka ce malamai suna da hasada da yawa aka ce hasadar malamai ta fi ta kowa wannan abin sai ya tattaɓa wasu zukatan suka duba da ɗan me yasa idan zai tafi harami an yi harami ko sai a kewaye shi duk inda ya zama kuma ga faɗin gaskiya ita kuma hukumar saudiya malamanta suna ƙarƙashin ta haka a rike su take su to akwai abubuwan da za a zo a bada fatawa wanda ba ne dai bane ba malaman su biyan da za su bada fatawa akan abin da ya shafi harkar gwamnati ko da makamanci wannan shi ko zai zuce a gaskiyar lamarin dai shi ne kaza da kaza sai aka ga yana samun shan bamban da saɓani da za a yi tsakaninsa da malaman saudiya wannan duka ya samu karbuwa ya samu amintuwa a wurin al'umma to da ya fara tagawa sun ke ganin kamar cewa zai kai wani matsayin da zai fito na fito da su ko kuma ya kwashe jama'a shi ne suka rubuta mai takardar ta ce Allah ya saka masa alkhairi na sani da karantar wanda ya yi da hidimar da ya yi da waye da waye da waye ya koma ka tasu shi ke ka koma shi biyar da shi ke damar karatu ya zo ya karantar kuma ya karatu kuma ya yi alhamdulillah ya ishe shi alfahari ya karantar a garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ne kawai ni sharafan wa wa wa wa bakara ko ba ka bane ba ko koma wanda gaba kuma yake zuwa aikin hajji in ya zo aikin hajji ma in ya zuwa masallacin madina da yadda ka san subhanallah ya kuma imamu madina ya kai shi in a maka man ne ne ne kebar malam nasir albani a cike take lak kuma ga shi da barkwanci da wasa da malamai in ya zo a cikin malamai sai ta da matsala ya ce ma ra'ayikun fi matsalati kaza to akwai da ke yawan malam sai ce ne ra'ayikun a kan matsalar kaza kuma ya faɗa sai an gama faɗa ya ce to ai abin kaza kaza kaza kaza wani lokacin aka ba wa dawa to Allah ya ba shi da kuka gaskiya Allah ya kiyaye kima to amma akwai wasu mutane suke da asar a cikin mutane a wannan zamanin kuma wani suna da awar suna alu suna suna rage wani ba da abin bari ana wa'azi ana cewa bature babba eh shi kan ba balarabe bane bature mara nan bature tun da ɗan albaniya ne bature to amma mu addini bature ya mutu da wuce ko kula ne ko ma kabila ne ko ma ta bani ba duk wanda Allah ya ba shi ilimi wanda Allah ya ba shi daukaka wanda Allah ya ba shi daraja an kike ne ya zama mutum cikakke babu wani cewa wannan kabila ta zani ta kabila ta babu wannan ya ci gaba da karantarwa kuma Allah ya dauka darajar sa da kimarsa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yana daga cikin sifofin malam nasiru dina albani ya sifanci da sifofi da biyu masu kyau yana da kishi a kan sunna mutum ne mai kishi a kan sunna aka ce baya fari a taba sunna in ka taba sunna sai ya taba ta ko ba a fari ba bai bari sannan kuma yana son sunna din sosai aka ce son da yake da sunna din ko ba ga riko da dukkan abin da sahabbai da tabi'ai suka zo da shi sannan kuma harkar aqida tauhidi babu wanda yana yawan koyarwa kan shirka da bid'a a dukkan dama ko ba zai samu sai ya tsari ya tusa magana kan shirka ko bid'a ga tagawa ga zanni ga gaskiya ga ga fadinta kuma an ce la ya shafi lahi da mata na'imin baya jin tsoron zargin mai zargi wajen faɗan gaskiya shi wanda yana cikin wato ni'ima da Allah masa sannan kuma yana karɓar nasiha daga bakin duk wanda ya masa nasiha ba su karkace ka masa nasiha kake masa yayi kaza ko yayi na kaza idan ya ga kana kan daidai yana karɓa an shirye shi da wannan Allah masa rahama kuma ko da ya bada fatawa akan wani ra'ayi insha Allah ta'ala za ga ya canja wannan ra'ayi din ya dawo kan wancan ra'ayin da aka dawo shi na daidai din sannan kuma ana munakasha da shi tattaunawa yayin da aka zo tattaunawa da shi yana sakin kirjin sai tattauna da mutane sosai ba ya yadda shi yana da hakurin mutu idan an zaga musu za a dini shi ko da dan bid'a ko da wani dan sunna din da bai kwanci wani abu ba yana da haƙuri akwai da suka kafarta shi ma akwai da suka ce shi dan bid'a ne ba akwai da suka ce ma shi dan launin imani ne ba akwai da suka ce kaza kaza amma yana da haƙuri ga lafiyar ɗalibai a cikinsa yana da cikin kimarsa sosai wato kullum yana tare da ɗalibai yawanci kullabul ilmi suna tare da shi duk inda yake da ɗalibai yake ma da Allah ya bar ama daga rana wani babban malami sufi a gasar urdun ya ce yana so ya gaba da malam dinu malam nasir dinu albani din malam nasir dinu albani ya ce bismillah ya ba shi dama su da suka abu yayin da suka sai ga mala albani yana kai wasu hidima yana girmama shi yana kira da girmama shi aka zo aka zauna za a ta kai lare ba kuma zai sai ke masa hindi ne amma duk da haka sai da kimanta shi da rasa wannan su da malami ya yi mamaki ce yanzu kai kai ne albani nan da ake faɗa ya ce mu a littafi guda duk kana da tsafi amma yanzu ga mu'amala ta samu na shi kuma abin da kai mu yayin da aka gama mutanen nan sai ce dan Allah yana son malam ta su ne albani ya maka ilimi kafin ya tashi yana so ya tumbanci hannun malam albani sai yana da cikin girmamawa ka kama hannun mutum haka ka tumbanta ya ce sai ya bashi wannan girmamawa ne da kuma nuna ƙauna ya kama hannun malam na su ne albani ya tumbance shi Allah masa ama bayan wannan mutum ne mai tawali'u kuma yana da tawali'u sosai ba shi da girman kai a ce ba san shi da wannan ba rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatul wasiya yana wasa da ɗalibansa yana sakin jiki da ɗalibansa galiban idan ya zo a masa ɗaliban sai ce yan uwana galiban in dai zai ambaci ɗalibi sai ce ɗan uwana ahmadullah littafi ne da na koyawa ɗalibai na a suke littafi ne da na koya wa ɗan uwana yana da wannan yawanci cikin littafin su za ka ji wannan kuma Allah ya ba shi himma madaukakiya wajen bincike da tahqiqi akan al'amura sannan kuma a a a duk littafin ne zo karanta shi ba ya maka karatun buri-buri yana maka karatun ƙeƙere-ƙeƙere ta ƙararwa ba ya barin komai sannan kuma malam nasiruddin albani aka ce idan aka da yana tattauna da mutane yana iya fa'idantuwa da ku da kuke sauraron shi idan ya zama mutu ya karatu ba ya ta ciyawo shi kawai shi kaɗai ne malami yana ba da ɗalibai dama ya ci gaba da naka wuce ana faɗa in ya ji wani fa'ida ma kuma ya rubuta Allah na faɗa duk yana yi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'a kamar yadda yake kuma wata rana ana ambaton wasu cikin malaman hadisi Allah musu rahama dalibin sai zo na cewa wani wani malamin hadisi ne malam wani malamin hadisi ne wanda sun riga sun gabace ka sai ki karanta mace ce ahlul hadisi hum ahlun nabi wa illam yasamu nafsahu abbasahu sahibu kici ai masu hadisi su ne iyalan manzon Allah su ne wanda suke tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kuma ko da ba su zauna tare da manzon Allah ba sun zauna tare da numfashin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda kullum sun kasance suna karatu suna karatu dangane da maganganun Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana faɗin wannan magana sai ke cewa nasallallahu an yashura na ma'ahu muna fatan Allah madaukakin sarki ya haɗa mu tare da waɗannan mutane kawai sai fashi da kuka da ya kiro su manyan manyan malamai waɗanda su babu ta hadisi ne sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima akan ainihin wato hadisin shi hadisin sa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace yana fatan yana fatan Allah ya tashi shi tare da mu yayi ta kuka kamar yadda da wasu suke faɗa cewa mutum ne mai yawan zubar da hawaye da kuka kuma yana yawan kuka رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة فشينا da adalci yayin da suka yi jayayya da wani baya yin gaba da shi wata rama wani babban malami suka yi jayayya da shi sai yake ganin kama ai wannan kauna da ke tsakanin su ta yabi kenan sai ya kawai a gaya masa yace da Allah a gaya mata ya haƙuri fa dangane da mujadala da jayayyar da suke kwanaki can sai malam albani yake ce da shi yake cewa a gaya masa ɗalibin da ya zo zai koma yake ka zai gaya wancan malamin ai mu abin da muka karanta a cikin maganganun salafu salih magabata cewa alkhilafa la yafsudu almawadda sabani baya kore soyayya da ƙaunar juna kake tsammanin dan nayi jayayya da ke cewa wai yanzu zan zo in saba da kai ko in daina kula ka ko in daina ma magana ce ba ɗabi'a ta bane ba wannan rahmatullahi ta'ala rahmatul wasi'a da'awar mala albani ta gini ne akan kira zuwa ga alkitabu wa sunna as-sahiha ai kira zuwa ga alqur'ani sunna ingantacciya kuma a watsar da ta'assubanci na matsaba kuma a watsar da riko da ra'ayin mazaje a a yi riko da ra'ayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma ya gina da'awar sanin zuwa ga tauhidi da bayanin aqida ta salafus salih sannan kuma a tsarkake mutaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kuma da tsoratar da mutane dangane da shirka da yinta sannan kuma yana tsoratar da mutane kada a bi kungiyoyi na bid'a sannan kuma ya tsoratar da mutane da aikata shi kansa aikin bid'a din da a wasu tabiru akan wannan sannan kuma yana hidima dangane da abin da salafus salih magabata na kwayoyin da suka bari na ilimi yana bibiya yana matsayi da mutane sunnar manzon Allah nan gaba gare su baya da tantar da su baya cewa ba a iya gane sunna sai an yi kaza sai an yi kaza ya rayar da sunnoni da yawa da mutane su ɗaurace musu kuma yana faɗan gaskiya wa kowa ya gudu ba haramin makka da madina nawa sai da ya littafi guda a kan kurakurai da ake aikata a cikin littafi a cikin masallacin haramin makka da na madina mala azabi kenan ba wanda ya bari ce ana aikata kaza kaza kaza ce bid'a ne ai ana ladanci ana ce Allahu akbar Allahu akbar ana da kada yace baya cikin hajjin kala an zo an yi annabi ya hana kwalliya a masallaci ai ladanai suna yin kaza suna yin kaza lokacin da za su yi bid'a sannan ya mata da jama'a su tafi wa duniya masu kamar da mutanen ya buga da su su ma sosai sun ta kamar da shi amma ya yi kokarin dayar da wasu yawa a kan hanya ta gaskiya kuma ya yi bayani akan matsayin ahalin hadis a musulunci sannan kuma ya tsaya kware akan taswiya التسوية الإسلام مما علق به مما ليس فيه منه tsarkake musulunci da wanke shi a fitar da duk abin da baya cikin musulunci a koyi shi yana yawan yin nasiha wa ɗaliban ilimi kamar yadda wata rana yake faɗa cewa bi anna na jami'an na taqidu anna Allah azza wa jalla qala mu mun yadda cewa dukan mu Allah ya faɗa cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan yace Allah ya faɗi wannan ne saboda gaskiya tana da wahalar ji kuma tana da wahalar karbuwa to shi sa aka ce masu dawa ku rika yin hakuri ku daure wajen isar da gaskiya ko kuma wanda ake isa muku da gaskiya ku hakuri ku rinka karba yana yi wa ɗalibai nasiha cewa su rinka hakuri akan ilimi da neman tsarin shi kuma su daina gaggawa gaggawa a zamanin nasu zai albani ya hana ɗalibai gaggawa wajen yin rubuta littafi da gudun shi ki ɗalibin ilimi ya je da gaggawa rubuta littafi ya gudu shi ka tsaya ka gebe cikin tukuna ya zurfi kafin ka fara gudu littafi kada kai ma a ce yanzu ka zama shek ka fara gudu littafi bai ka nufi tukuna ni yana yi wa ɗaliban su ɗaliban sa nasiya a kan wannan Allah ya masa rahama malam muhammad shek na muhammad ibn salim usaini ya yi malam albani yake cewa wallahi arabtu an shekhi ni ka abin da sani akan shek nasiruddin albani min khilali shima'i bihi dangane da haduwar da muke da shi wa huwa qarib bi cewa zai ba haɗu da yawa da shi ba annahu harisun jiddan alal amal bi sunna mutum ne mai tsananin kwaɗayin aiki da sunnar annabi wa muharabatil bid'a kuma mutum ne mai korar bid'a sawa'un kanat fil aqidati am fil amal daidai ne wannan bid'a din a cikin aqida ne ko a aiki yace wa amma min khilal qira'ati mu'allafatihi yace amma dangane da karatu na ne da faqad aradtu anhu zalika na gane haka din lalle a cikin karatuna kuma mutum ne zai ilmi jam fil hadith lalle mutum ne yana da ilimi mai yawa cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa diraya kuma yace wa anna Allah ta'ala kad nafa fi ma katabahu kathiran min an-nas yace cikin abin da mala albani ya rubuta to Allah ya amfanar da mutane da yawa daga cikin abin da ya rubuta min haizul ilmi ta bangaren ilimi wa min haizul manhaj da kuma tsarin tafiya akan addini wa ittija da kuma yadda za a fuskantar da mutane yi wa mutane sai duk mutane sun sami da littafansa a yanzu nan za ga cikin littafan malamai littafan mala albani sun saba a tsada saboda in an kawo su ba a ba a barin su رحمه الله تعالى رحمة واسعة أبو لك شيء كان وانا شيء مال الأثر الدين الباني إلى للتفاي ديوا ودن دا malamai suka faɗa ya rubuta da ta'alikai da ya kai cikin littafan da ya rubuta a ƙididdigewa ana ƙididdige wajen littafi wajen saba'in da biyu a rayuwarsa in ka zo kan tahqiqi da takhriji da ta'aliki kuma littattafan da ya rubuta ya yi ta'aliki ya yi musu takhriji za su kai guda arba'in kaɗan daga cikin littafansa akwai ahkamul junayd akwai ahkamul rikas akwai adabul zufaf akwai irwaul gari akwai izalatu dahsh akwai izalatu shukuk an hadith al baruk akwai islahul masajid min al bid'i wal awa'id sannan akwai istidaul ilmi al amal وفيها الأجوبة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة المسجد الجامع وفيها الأحاديث المختارة الاحتجاج بالقدر لفظاً الإيمان لابن أبي شيبة دون أن تعطيك تعطيك نيدي شيء كما صورت لتتقيد بيتربو تاوى دا دا دا دا سوء العقيدة الطحاوية دي يوم شرحي يوم تعليقي ده الكلم الطيب ده المرأة المسلمة ده المسؤولة الجوربين ده ده سوء تعذير السالب من اتخاذ القبور المسالب بتابه تحريم آلة الطلب تعقيب سنن أبي داود تقريب أحاديث مشكلة الفقر ده تفسير أحاديث إبطال الصائم ده كل حديث ديوة ده لتتبين حقيقة الصيام حقوق النساء حديث الآعاد حد حجة النبي حجاب المرأة المسلمة جلباب المرأة المسلمة تأثير الانتفاعي الخلان لتبديل ستات ابن حبان وليه خلص لتقيد يوا ولا لديك شيء ياي كما هربو تاسو كان تقيد مقيرا وانا شيء يتقدر مني دا وانا وانا باوان الله لي يي كما أكثر نظام وذاك تعمل نظام بسم الله شيء لتاهم دا وانا ساكي كوي مدو سيمو دورا cikin littafin idan kun buɗe littafin a gaban ku za ku ga yana da yana da mukaddimat da yawa amma duk da ke ko da bugun littafin aka yi sai an saka wata mukaddima da yawa dan ji za a sake in ji za a sake buga littafi to sai an sake sa mukaddimar sa to sai ku duba shafi na 35 a kai za mu fara mukaddimatul kitabul ula ke kun ga gurin مقدمة الكتابة الأولى مقدمة واتو كتاب النبرقو أبدا لما تعمل بقى بشيني الله مثلا ما يعرف رانا أصبر ني دي يما رانا أصبر دي يما دي دي العشرين بيو بيوتن بيوتن شدة شكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin daidai wanda shine ya dace da biyu ga watan goma 1999 biyu ga wata goma 1999 a lokacin martin sulvina albaniya 1999 yanzu shekara mai kenan shekara sha ɗaya da rasu malam yace alhamdulillah alladhi farada salata ala ibadihi godiya ta tabbata da Allah da ya farlanta sallah akan bayinsa wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha kuma ya umarce su su tsayar da sallah su kyautata bayar da ita وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها كما الله يراك يا أحسام الإيلة دتام الربوزة دي الخشوع أتكن سلة وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر كما الله يأتن يسلى تغمنتو إذكي ميرنا بها تكان كافر تيد كما مسلم وناهية عن الفحشاء والمنكر كما سلى إذكي ميحنا الفحشاء والمنكر والصلاة والسلام على نبينا محمد إلى أمين شر الله ثبت من ذنبيرا النبي محمد المخاطب wanda aka yi wa magana bi qawlihi ta'ala da faɗin Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim lalle mun saukar maka da azzikar ma'ana mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim abin da muka saukar gare su فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حتى القيام حتى القيام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سيد da wannan wazifa wato da wannan aiki hakikanin tsayawa wa kanat as-salatu min a'zami ma bayna bayyana ulil nas sallah kam ita ce mafi girman abin da manzon Allah ya bayyana shi ga mutane qawlan wa fi'lan magana da aiki hatta innahu salla marratan ala al-minbar kai shi ne ko tara kuma bai salla akan mimbar ya tsamu alaihi wa yarkau ya tsaya akai kuma ya kuri akai ثم قال له سيكي لما بيرسى صحابي إنما صنعت هذا لتعتبوا بي لا يرمى لدن كل كل هذا قال القطعين هي سلوى سيحهم بليل أقول وليأتم بي أو ولتعلم صلاتي kuma dai ku koyi da sallah da hadisin bukhari da muslim wa wajaba alaina an yaktida bihi fiha kuma Allah ya wajabta mana mu bi manzon Allah mu koyi da shi a cikin sallah faqala yake cewa sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke gani na ina sallah wannan hadisin a lokacin su kenan a yanzu ba ya za mu yi sallah kamar yadda annabi yake sallah sai da koma littafi gashi nan sifatu sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa bashara man sallaha ka salati annabi yayi bushara ga wanda yi sallah din nan kamar sallar sa anna lahu inda Allah ahadan cewa Allah ya tanadar masa wani alkawari na musamman an yudkhilahu aljanna Allah zai shigar da shi gidan aljanna fa qala annabi yace khamsu salawati iftaradahunna Allah azza wa jalla sallai guda biyar Allah ya sallanta su man ahsana wudu'ahunna wanda ya kyautata alwalarsu wa sallahunna bi waqtihinna kuma ya sallaci sallolin nan akan lokacinsu وأتم ركوعهن وسجودهن كما يكفى ركوع السد سجدة وخشوعهن كما يخشوع السد صلى الله عليه وسلم كان له على الله أحد ينا دون الكولي أقول الله أن يغفر له الذي غفر تمسا ومن لم يفعل وأن بيأيك هكذا فليس له على الله أحد دون ما يكفى ركوعي با بيكفى سجدة با فأنا أقول الكولي بيكفى شيء أقول الله إن شاء غفر له in Allah ya ga dama ya yafe masa wa in sha'a azabahu in ya ga dama kuma ya masa azaba wannan hadisi hadisi ne sahihi ingantacce wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya al-barara ira da aminci Allah ya tabbata da shi da sahabbansa da iyalai gidansa masu tsoron Allah masu da'a الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وقد سكن نقلتم من عبادة من الله صلى الله عليه وسلم وصلاته بسلمته وأقواله بغنشنته وأفعاله بأيكته وجعلوها ستسمي يتسلى وعدها يتسأل لهم مذهبا وقدوة أبن كله أجريت بكما مبيع وعلى من هذا أبيهم بكما دون جاء يبي حنية سوسة بينك يعني وصلت سبيلهم يبي حنية بكما إلى يوم الدين هذا تشهد القيامة وبعد bayan haka yake fa inni lamman tahaitu min qira'ati kitab salati min at-targhib wa at-tarhib yake ni yayin da na gama karanta littafin nan na at-targhib wa at-tarhib lil hafiz al-jundri na wannan babban malami mai suna al-jundri rahimahullah ta'ala wa tadrikihi da karanta da ke ala ba'd ikhyani as-salafiyyin da wasu ɗan uwan mu ɗan salafawa kaga faɗa da yadda ne amma sai ke ala ba'd ikhyani حديث عن وجه يوم سلف ومسلم من أجل سلف وذلك منذ أربع سنين شكرا أولك عند جمع سلف تمشي تغير لنا جميعا لا غير جميع جماعتهم ما للصلاة من المنزلة كنا صلى سنة مطعي مالا والمكانة وكما مكانة درجة كنا مطعي في إسلام أمسنجي وما liman akamaha da kuma wanda ya koyar da ita wa ahsana ada'aha wanda ya kyautata baya da sallah din min al-ajr yana da lada wa fadl yana da falala wa ikram da girmamawa wa anna zalika yaktalifu ziyadatan wa nafsa amma fa falala da girmamawa da gane cewa wato yana samun bambanci wani ya samu ƙari wani ya samu jawara bi nisbai qurbiha dan ya danganta da kusancin ta auko biya ko nisanta min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan da sallan manzo Allah in sallaka ta yi kusa da irin ta manzo Allah to za ka samu cikakken lada idan ko ba ta yi ta manzo Allah ba ta yi ko ne yan ta ta ta ta ta ta to shi kenan kuma ba ka da wani كما أشار إلى ذلك بقوله فهو يجب إن الأرض لا يسلي الثلاثة النبي يجي ما ويقول السلة ما يكتب له منها إلا أشيرها والله إذا أبد ذا أيوب الله صلى الله عليه وسلم وبرزل إنسان وتير ذي سلة ما لن كفا كده ذا أبد ذي تاشي سيرين أن كسا تقوم يسبيا مدعا أنا أبيسا أكوى أبدو يجب تسكوها ويقول wani ko ba na yi ɗinta sun wani ba wani ba ɗi sun wani ba bakwai sun suwa takwas shida kudu suwa biyar rikon ba ɗigo sun suwa uku yi suwa wani kuma na bala da rikon ya wanda yana dama dama ya samu yin yake wani zarka wanda hadisin sahihi ne imam ibn mubarak ya da shi a cikin kitabu azu da imam abu dawud da nasai da isnadi mai kyau yake wani dalika tsara da wannan hadisin fa inni nabbatu ikhwan na fadakar da yan uwana yana nufin ɗaliban shi kenan ba ila annahu la yumkinu na ada'uha haqqal ada'i gaskiya ba za mu iya ba da sallar nan kamar yadda ya kamata mu bayar da ita ba ba abu qariban minhu ko kusa kusa da ake so mu ba da ita إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة والله sai mun san sifar sallar manzon Allah illa illa magana kada ana bayanin sallah sallah sallah haka titi wallahi dole sai mun je makaranta a lokacin da bayan kuma karanta littafin ke yake gaba wa ma fi hadin wajibatin wa adabin wa al'ad da abin da ke cikin sallah na wajibabbun abubuwa da dubbai da da ai a yanayi وأدعية أدعوي وأذكار ذكري ثم حرصنا على تبديل ذلك علميا سيبقى القطعين متفق وانا علما فهنا إذا نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر فأنا كتب لي مكة تشيوها إن من يسلم من دي سلم ولا تعالى مؤلفات ولا تعالى مؤلفات ده ممكن لا تعالى تيجي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يلا إني أنا أتكلم بشيء لا تعالى الفحشاء ده ممكن malamai suka ce duk wanda sallar ta bata ana shi alfata da muka yi ba to ba ta da kyau ne Allah ne wa yukta balana marmari da fi hamil as-sawadi wal ajab kuma a rubuta mana abin da yazo a cikin ta na lada sai mun yi dalili yace wannan ma kana bai da zalika ala tafsiri yayin da daga cewa gane haka din dalla dalla ya ta'azzaru ala aktsari nas zai yi wahala ga mutane mafi yawa hatta ala kathirin min al-ulama kai da yawa cikin malamai fahimtar sallah billah billah da wala litakayyudihim bi mazhabin muayyan saboda an samu wasu malaman sun yi riko da mazhaba bala mazhaba suka yi mazhaba muayyananniya sai su watsar da hadisin manzon Allah su rike mazhaba وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة شمعا وتفقها حقيقة هو دور شغلته بخدمة السنة من الله بتركي وجه هذا كده دائما فائدة أن في كل مذهب من المذاهب أتشم كل المذهب أتشم مذهب من الدكتور سنة أقول سنة من لا توجد لا توجد في المذاهب الأخرى wanda a wasu mazhabobin babu yanzu idan ka duba malikiya akwai sunnonin da babu su a cikin shafi'iya haka shafi'iya akwai abubuwan da babu su a cikin hanafiya haka hanafiya za ga akwai abun da babu a cikin malikiya duka idan baka hada sunnonin annabi gaba ɗaya complete ba za ga wasu suna wannan wasu ba sai kuma ya tabbata daga annabi wacce mazhabar suna kada wannan mazhabar ba sai wa fi ha jami'uha ma la yasihu nisbatuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mazhabar nan gabaki ɗaya guda hudu da mazhabar malik imam malik rahimahullah ta'ala da sai imam shafi da sai imam abu hanifa da imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihim jami'an duka da akwai maganganun da bai inganta ba a danganta annabi min al-aqwali na daga maganganu wal af'ali da ayyuka وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين كما يبي يوم إن ذاك كتاب إيه ولا مجنجنو نتشم ما تقول إيه تبص إن أنت بقى صدر النبي أتكلم تتفهم على مين كشيء عشان زمان وكثيرا ما نراهم يجزمون ديرا ما بنا جملته يجزمون سنة ليس الشيء بأجل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتدلل كما كان ما جاء من العالم بيثبت بعد من الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا shi da ma malaman hadisi Allah musu rahama Allah ta kama su alkhairi suka sanya wasu ka'idoji ala ba'd mashtahara minha kutubu tafrijat bisa ga wani abin da ya bayyana a ciki suka sanya littafai da tafriji allati tubayyinu hala kulli hadithin littafan tafriji da za su yi bayani akan halin kowane hadisi hadisi kare da shi ya ce sahihi hasan sahih dan ne dan a bambance zare da ababa من ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع شن بيان إيه هذه سياسة إذا أقول عيدي لكل وضع أقول ليا فبدأ كتاب كتاب ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية يقوم كتاب الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل ذكر كلاهما للشيخ عبد القادر ابن محمد القرشي الحنفي وانا بابا لو الناقد بالتفاق وهي كتاب النصف الراية لأحاديث الهداية لا الحافظ الزيلعي بكما مختصر في الطمري انت كتاب الدراية لا الحافظ ابن حجر الأسقلاني ذلك التلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافعي الكبير نعبة الشيماني وغيرها مما يقول الكلام به إليها وقصد تتفهم ما وانا أمون كنا مؤمته مكو ذكي زي الدمو أقول ما نيكي لك الشيء إنا فدا لما كان معرفة ذلك على التفصيل للي يبقى ذكي وصدر سلا إنه سلا جلا زي وعلا يتعذر على أكثر الناس يوم يوم متعني ألفت لهم هذا الكتاب في كان يوم التامس وانا لتابي ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم درس قوية لأنه صلى ويعتدوا بهديه فيها في شرير شرير من ذن الله أتكن صلى راجيا من المولى سبحانه وتعالى إلى قاتا وجعلنا مولانا سبحانه وتعالى إلى قاتا ما وعدنا به على لسان نبيه ينام عبد من القول أحشم النبي cewa man da har ila hudar duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri yana da lada mislu ujuri man tabi'ahu irin lada wanda ya bi shi malam duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a to Allah zai bashi lada irin na waɗanda suka bi shi la yakutu zalika min ujuri shay'a wannan baya sai lalansa da kowa idan kai kai wa'azi ka fadakar da mutum dubu ɗari suka yi aiki da abin da ka faɗa kai ma Allah zai baka ladan kowane ɗaya a cikin su ko ba tare da Allah ya rage ladan su ba yake saboda wannan hadisin rawar muslim wanda muslim ya fito da shi da shi da wani sa sai ya ga cewa zan rubuta wannan littafi yace wannan hadisin wa huwa kharaj fil ahadith sahiha na fito shi a cikin sunan fil ahadith sahiha hadisi na 800 da 60 da uku to wannan shine yan uwana abin da zamu iya faɗa a rubuce a matakin farko kamar mukaddima kenan na karanta wannan littafi mai albarka tabbata salatu nabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ne dai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taɓa kashi ubangiji Allah ya mana afuwa ya kuma yafe mana kuma ya haɗa da ni da ku gaba ɗaya a cikin ladar gaba ɗaya Allah kuma ya ba mu dacewa sai wani sati mai zuwa kenan sallallahu insha Allah tabaraka wa ta'ala wani karatun za a rinka yi ne duk ranar lahadi bayan magariba shuma